لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته Um, nuni kwanan wuta yau ya 22 ko 21 21 ga watan jima'a saniya shekara ta 1441 hijiriya wanda shi ne dace da 16 ga watan biyu shekara ta 2020 lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya jiya a cikin littafin na sayil bukari muna tafsirin aya daga cikin ayoyin suratu al-imran innal ladhina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah har zuwa ƙarshe mun kawo hadisin hajjaj bin minhal da manzo Allah yake cewa man halafa bi yamini sabrin li yaqtati biha mal imri'in mal imri'in muslimin laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban hadisin da ke magana akan mutum ya rantsuwa ta ƙarya don ya cuci wani ya karbi dukiyarsa shine annabi ya karanta wannan aya Allah ya saukan masa don gaskata wannan wato hukunci innal ladhina yashtaruna bi ahdillah wa imanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati waɗanda suke canjawa da alkawarin Allah da rantsarantsansu su canja su ba da imaninsu ko su ba da gaskiyarsu a zahiri su karɓi wani abu na duniya to ba su da rabo a lahira kwata-kwata ashas ibn qais ya shiga ya ce fadakhala al-ash'as ibn qais wa qala wa ma yuhaddithukum abu abdurrahman ashas ibn al-qais al-kindi kenan yake cewa mutanensa menene abu abdurrahman abdullahi bin mas'ud yake gaya muku sai suka ce ai ya ce mana kaza ne da kaza qala fiyya unzilat yace to wannan ayar ta innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalilan akaina ta sauka ta dalili na aka saukar da wannan aya yace abin da ya faru kanar libi irin fi ardi ibn ammilli yana da wata rijiya a gonar wato ɗan gidan bafana mai suna mezan akan ce da shi jabshish alkunyarsa jabshish mezan gona nake da shi rijiya nake da shi a gonarsa kuma ɗan gidan bafana ne قال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه بينتك أو يمينه da ya abin da ya faru shine shi dan gidan bafan nawa sai ce rijiyar ba tawa bace ya nemi ya kwace min rijiyata rijiyarsa ce a gidan dan gidan bafansa a gonar dan gidan bafan shi dan uwansa na jini da yake ana amfanuwa da ita ana ɗiban ruwa ana noman rani dabbobi suna sha ana samun alheri kawai wannan bawan Allah sai ce ai wannan rijiyar ba ta wannan mutumin ba ne kuma gonarsa ce eh warai kuwa gona ta wancan rijiya kuma ta wannan zai iya yi waye kamar wani yana da gona kana da bishiyar mangwaro ko gwava a cikin gonarsa yana iya yiwa sauransu kawai sai ce rijiya fa ba tashi bacci ba shi kuma yace wallahi rijiya ta sace zance ya kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah yake cewa to sai ka bada hujja tuka kai din ka bada hujja cewa rijiyar taka ce au yaminuhu in kuma babu shi kuma ya rantse ya ce rijiyarsa ce wannan ya nuna mana cewa lokacin da aka zo ake rikici akan wani abu guda wannan rediyon sai wannan ya ce rediyonsa ce ya ce rediyonsa ce sai wannan sai ya ce a'a ba tasa ba ce tawa ce to kuma rediyon tana hannun ko tana gidan wani a ce tana gidansa to sai wani ya zo ya ce tasa ce mu kuma a zahiri mun ganta a hannun ko a gidan wannan to wanda ya zo ya yi da'awar cewa wannan rediyon tasa ce to shine zai kawo hujja ya kawo shaida kamar ya ce ga takaddunta ai damun ajiya na bashi ko kuma zuwa ya karɓi aro a waje na ga takaddunta to yanzu wani dalilai zai iya tabbatar da rediyon nan tasa ne ko kuma ya zo da wani gashi da ni da shi muka siye ta kuma ban sai da ita ba to shi kuma wannan ya zai ya tabbatar wa kansa cewa rediyon tasa ce sai ya rantsa ya ce billahi azim la ilaha illa huwa rediyo ta ce bayyana tuka au yaminuhu to kaga maganar rantsuwa ta shigo to anan malu shahid wani yakan iya zuwa ya yi rantsuwa a kan ƙarya abu ba nasa ba ne wani ya ce an ce an je kotu ya ce in rantsuwa ɗari ko wasu rantsuwa ɗari za a yi don a samu wani abu ya ce zai buga ta komi ma ya faru kai ne kake watakila kana jin nasi kana jin wa'azi kake tsoron ka buɗe baki ka rantse akan abin da ba daidai ba ne wani yanzu zai afka rantsuwa yanzu bal ma an gaya mana alaman munafiki ma mai yawan rantsuwa yanzu zai ce wallahi tallahi kaza kuma fa ƙarya yake Allah ya mu da wannan musiba to sai annabi ya ce to ko dai ka bada bayyana ka bada shaida ko ka bada hujja aw yaminuhu ko kuma in babu hujjar zai idan zai iya yawa babu hujjar ko bai da takardar rediyon bai da wani dalili wataƙila wanda yake zai yi mashi daɗin ya mutu to sai a dawo kan shiwa wannan sai kuma sai ya rantsa shi kuma duk da rijiyar tana gonarsa sai ya yi rantsuwa don su a lokacin rantsuwan tana da muhimmanci ba abu ne wanda yake na wasa ba gaskiya faƙultu idan ya halifu ya rasulallah sai sai yake cewa to ai ya manzo Allah inda haka ne sai eh yace zai rantsa ai zai iya rantsa ma ko ƙarya yake yi ma ka ce masa ya rantsa ya rasulullah ai sai zai rantsa yanzu yana rantsewa shikenan rijiya ta zama tasa to kamar wannan yana nuna shi kamar shi dai ya san rijiya tasa ce to amma ya zai tabbatar da rijiya bai da wata hujja watakila ba zai iya kiran wani ya ce tasa bane kuma bai da wani abu na rubutu amma dai ya san rijiya tasa ce zai rantse ayya manzon Allah to shine manzon Allah yake cewa man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha mal imri'in muslimin wa huwa fiha fajir لقي الله وهو عليه غضبان Allah ce duk wanda ya yi rantsuwa ya yi buɗe da baki rantsuwa ta ƙarya ya rantse akan wani abu wanda ba haka ba ne da niyyar ya ci dukiyar wani liyaktati'a ai li ajali an yaktati'a malam ri'in muslimin biha malam ri'in muslimin dan ya ci dukiyar wani kamar yanzu misalin wannan ya rantse dan rantsuwar ta mallaka masa rijiyar ko kai ka je ka rantse akan wata waya da ake ta rikici ba taka ba kana so ka mai da ita taka ka yi rantsuwa don ka mallake ta ko gidan wani da ya baka ka zauna ka zo kana rantsewa a kotu don ka mai da wannan gidan naka ne wa huwa fiha fajir yana mai fajirci a ciki kuma ƙarya yake yi sannan kuma ba jahili ba ne yana sane kuma ba mantawa ya yi ba kuma ba tilasta shi aka yi ba shine duk ma'ana wa huwa fiha fajir ma'ana ƙarya yake ba jahilci ba jahilci bane sannan kuma ba wani ne ya tilasta masa ya zo ya rantse akan wannan abun ba sannan kuma ba wai mantawa ya yi ba ya manta ba tasa bane ba haka bane yana sane to sai ya gamu da Allah Allah yana fushi da shi kuma sai Allah ya ɗauki fansa a kan shi duk wanda aka ce Allah ya fushi da shi to Allah sai ya ɗauki fansa a kan shi in wana wannan hadisi yana nuna mana gyara daga cikin al'amura na mu'amaloli da muke yi a tsakaninmu cewa kada mutum ya yadda wato ya mai da hakkin wani nasa wallahi ina gaya muku wannan astaghfirullah Allah ya Allah ka raba mu da kwaɗayin kayan wani Allah ka raba mu da sha'awar kayan wani duk wanda yake da ra'ayin cin dukiyar wani ta hanyar da ya sani wancan ko ta hanyar bai sani ba kasan ana yin dabaru to dole wannan mutumin Allah yana fushi da shi kuma sai mai azaba yanzu fa da filin ka kurin sai wani ya je inda ake ba da takaddun filaye din a gwamnati sai ya je a rubuta mai takaddar a sa masa hannun kwamishinan kasar ya sa masa hannun yadda za a baka original haka za a bashi original shi ma'aikacin a bashi kuɗi kawai sai ka zo kurin ka ga wani ya kama gini a filinka wataƙila kana daɗewa baka je ka duba ba in kana da wuri wataƙila sai ka shekara biyu uku ma baka je ba kuma ba lallai ne akwai wani mai baka labari ma akan wannan wallahi mutum sai je sai dai ka je ka ga tuntuni ya yi nisa da gini wani babban mutum yake gaya mun a garin nan ya ce muna magana da shi ya ce ai unguwa kaza da ka gani wuri kaza da wuri kaza daga nan zuwa duk gurin na duk gurane na ne duk ina da takardunsu ya ce na ɗauki lokaci wata rana ce barin je ziyara ya ce ina zuwa na duba sai na ga gaba ɗaya sun zama gidajen mutane mutumin nan yana raye ya ce mutane malam ba su da tsoron Allah ya ce saboda an ga mutum yana da arziki sai a je a mallake masa ya ce na ga unguwa guda na ce yanzu wannan zan yi shari'a da su in kai su kotu in je in menene ya ce wallahi da mota ya zaga duk gurin nan babu fili ɗaya da aka bar mai ya ce kuma wallahi wurinsa ne ka san me suka kaka ga laifinsu su waɗannan ɗin wani ne ko wasu ne za su hada da jami'an gwamnati kaga gidan nan me ake cewa gurin gurin harkar takardun filayen nan da wayewa ake cewa me sunan shi land din nan kaga land din nan kaga ta'adin da ake a land din nan ko land ko kanobda ko wani abu barna da mutanen nan suke yi wasu wallahi malam Allah ya sauke suna zaune duk garin nan ba inda ba sani ba duk filayen da ake yankawa sun san da su wuri kaza wuri kaza sun san nawa ne su sama ne zama ne kawai za a zo a yi lissafi kawai idan ka zo sai ka bada wani abu a buga maka takardar kuma a kai ta a sa hannun ka riƙe ta a je a tafka ciniki ka biya miliyoyin kuɗi kwanan nan wani ɗan uwa ya zo ya same ni da anan gware ki ya tashi ya koma can wajen Allah da nasiri miskini malam kaga wahalar da yi yayi ta buge-buge ya haɗa kuɗi ya je ya sayi wurinsa miliyan kaza fili ne ya ce malam wajen shekara ta kusan takwas ina gina gurin nan ya dan mai da iyalinsa ya je zauna ya ce wallahi malam bayan shekara uku hudu sai ga wani alhaji wani attajiri ya zo ya sallama da ni ya aka yi alhaji sai ce malam waye baka wurin nan har ka gina gida haka ya ce a wace irin tambaya ce wannan ya ce eh ya ce waye baka aina ka siya ya shiga gida da ƙarfin halinsa ya ɗebo takardu ya ce gashi nan miliyan kaza na sai gurin nan sai shi ma ya zaro mai takardu ya ce to sun yaudare ka wuri nawa ne ka shirya za ka amsa kiran kotu da 'ya'yansa da jikokinsa da wane ne shekara kaza a ciki har ya saba unguwa wani attajiri ya zo a mota ya ce wallahi wurin sani ya ce kuma ga takardun tun shekara kaza ga satifiket ɗin wurin ga sa hannun kaza sa hannun kaza shi ma ya ce wallahi ga shi aka je aka ga takardar santalan ne shi ma wancan ɗin talan ɗin ne wannan fa duk ba ko magana ma ba a yi maganar ma barna wannan ta'adi daga cikin harkar sharrin ma'aikatan gwamnati kenan sai wanda Allah ya kubutar a cikinsu ƙarshe dai da aka zo aka yi wa gurin kuɗi aka yi wa wurin kuɗi ya kai kusan naira miliyan sha biyar aka je kotu ga takarda ga takarda shi gaskiya ya siya shi ma don an ba shi takarda shi ma kuma wanda ya zo ya da'awar gurin shi ma gaskiya ne gaskiya biyu kenan ko amma dole ɗaya magareci ne malu shahid akwai sa hannun gwamnati a takardar sai ga mutum ya zo yana unguwa yana aiki a wuri kaza yana ta gina gida yana ta wane ne wallahi akwai ma'aikaci da aka gaya ma'aikaci ne na landin ya shekaru wala duk titunan garin nan zaga da kaga dogon bene kaza sai a ce aina wane ne sai ka je kaga guri in sun zo yankan nan sai su ɗebi iya abin da za su yi ba su ta gina gidaje yana nan yana zaune kullum a cikin gidan gonarsa kullum yana cin abinci ana kawo mai abinci yana zaune ya tara arziki da dukiyar mutane gwamnati ta yanka masallaci ta yanka firamare ta yanka asibiti ta yanka mai afila yadda ake duk su sayar babu wata unguwar da ba a yanka masallacin juma'a ba a yanka kasuwa ba a yanka green place ake cewa wuri ne kawai ana so a shuka ciyawi ne kawai mutanen unguwa su rinka zuwa suna shakatawa da morewa da filin kwallo da masallaci da kasuwa da ainihin gurin wasannin yara da gurin shuke-shuke duk wata unguwa idan an yanka babu abin da gwamnati ba ta fitarwa a ka'ida amma wallahi malam ma'aikatan nan su suke sai da wuraren ko a haɗa baki da kwamishinan ƙasan ko a haɗa baki da gwamna ko a hana baki da ko ma waye dai suna sane suna sane har wurin da bai halatta a sai da shi ba ma sai sun sai da shi ba gashi nan duk kuna gani ko ina sun yanke shi makaranta nan wannan makaranta kaga wannan makaranta kake ganin ta makaranta ne aka yi ta shekara nawa duk an sai da ita bayan wannan makarantar management din legal din duk an yanka ta an yi tituna eh kwatas ɗin ma'aikata da kuma ita makaranta ana yin ta ne don al'umma daga nan shekara ɗari ‘ya'yanmu da jikokinmu don su zo su samu wurin karatu a cikin mutane to an matse ta kullum haihuwa ake kullum ƙaruwa ake amma ba wanda isa magana kana magana sai a ce ka taɓa gwamnati ka soke duk sun sayar gashi nan duk gashi wannan makarantar ta management na duk sun yanka sun sayar ba da la an sayar ina jin titin ma za su zo su rage a akwai wata unguwa ma da na gani wani titi wai yayi fadi da yawa wai za a zo a yanka shi za a dan fudda yan shaguna ranka dai zai zai yanka za a dan sayar malam ba mu da mutane malam muna da damuwa ko ina ka taba kana bayani sai kaga abun a sharkaf a jike yake kuma wallahi ba wani abu ne wannan duniyar ce kurin mutum ya tara ya tara ka samu inda za ka zauna ka samu abin hawa Allah ya baka kaza to me kuma sai ka tara ka ajiye ka cutar da wasu yanzu kuna nan bayan shekaru nan makarantar sai an zo an ce ta yi kaɗan gine-ginen ta ya yi kaɗan waye-waye da sauransu dole sai a tashi a daɗa dannawa a tafi daji kuma a je a yanke wani guri amma ga ta a cikin mutane tunda ta zama kuɗi sun buga sun siyar miliyan nawa za a baka miliyan nawa za a maka har kududdufi ruwa suke ita shara suke zuba mai su karɓi kuɗin sufuri wannan jami'an kenan haka su kuma mutane akwai masu zama ɗin dan su sun iya shiga kotu ba rantsuwa za a yi ba ko me za a yi za su mallake maka abin wannan bawan allah da aka je kotu ya aka yi a ƙarshe dai abin da aka yi kawai sai aka ce to sai dai fa a raba asara ya ce shi fa gida ba zai fita ba in ya ce in ya fita daga gidan sai dai da igwa aka zo da kayan yaƙi aka zo a tashe shi ya ce maganan fan fita a gidan alhaji ba zai yi ba kurin a san yadda za a yi haka aka zo aka yanka masa wani su miliyoyi alhaji ya zauna ya ce sai an biya yace wallahi ba da su abincin da zan ci ma ni yanzu da kyar nake buge buge na yi ritaya aiki na yi kaza kotu ta ce wallahi sai ka biya nawa za ka rinka biya duk wata nawa za ka rinka biya ya ce yanzu miliyoyin nan sai na biya su aka ce wallahi sai ka biya alhaji kuma ya zauna ce sai an biya shi to yana nan yana yawo yanzu babban dalilin nima da na sani wata da sassafe ne ina bacci ban ma tashi ba ya tashe ni na fito sai na ganshi da fayil da takardu ya aka yi wallahi ina cikin masifa na ce to Allah ya sauke ce wallahi miliyan kaza nake nema zan je in biya kotu bashi taimako ya zo a ni da mun zai nemi kudi a wajena ni na da kudi ne ai ban da kudi ne yawa ban da kudi akwai dai wa'azi kam ya mun magana ne in hada shi da wani mutum wani babban mutum haka a gwamnati a bashi wai aiki irin kwangila din nan a yi wa wani magana a hada shi da wani a bashi kwangila don ya biya na ce gaskiya ne inda ba wani abu ka nema ba in an baka kwangilar kaga ka je ka biya wallahi yana cikin tashi hankali na tausaya masa wallahi a gigice malam yace wallahi malam ba na iya bacci ya'yana duk na cikin damuwa malam gida na gama ana mun murna abin nan kaga me ya faru yanzu wanda ya wannan harkar ya karbi kudin nan ya cinye ya man ya mamanta to haka ake yi bila adadin a garin nan wallahi nake gaya maka rashin gaskiya ba shi yasa kuke ga muke wahala wahala ko muna cikin ta tunda ba za mu yi gaskiya ba wani ya yadda ya komai da komai ka ga mutum cikin ni'ima ka gan shi cikin motoci da gidaje da riguna yana cikin alfarma amma wallahi mara gaskiya ne haram ce kurin take juya sha'aninsa yake juya ta kuma su muke gani muna sha'awar irin waɗannan mutanen me amfanin wannan rayuwar a garin nan in kai wasa billahi lazim an fi karfin ka wallahi azim wala mutum kawai sai yazo sai yazo ya ce wannan gurin nasu ne wallahi sai ya kwace sai a tashe ka kuma da jami'an tsaron za a hada baki nan kai Allah sauki nan nan wannan wannan wannan wannan nan jiya muka ce muku mai gadin mu yayi hadari malam Muhammad Abba da daddare nan bayan juma'a an gama karatu ya tafi wani yaro ya make shi da mashin da sauransu ya ce wallahi akaram kallahu gaba ɗaya a rayuwata naira hamsin ne a aljihuna sai wani magani da nake sha ya ce 'yan sanda suna zuwa abin da suka fara ina cikin jini fa ya ce sai na ji ana lalume ni ana shashime ni ya ce haka suka lalume ni suka zare wannan hamsin ɗin maganin ma matsiyata ba su bar mun ba alkawari yanzu a garin nan ɗan sanda ana yin haɗari in suka zo dan sanda ne zai caje ka ko kuma masu baka taimakon su za su caje ka yace ina kallon sa ina kallon sa ya dauke mun 50 dita yace ko da yake dai an kai ni amun aiki asibiti wata ila ko na naira 50 din ne aka yi mu na ce wallahi sun biya ka a kiyama a nan wani dan uwa shi ma nan wannan gadar nan wannan gadar wannan gadar wani ya zo buge shi da mashin yana faduwa da kuɗi naira dubu ashirin da shida da ɗari biyar ne ko nawa ne aljihunsa ai kai na tura na ce abin nan dan uwa ne aka zo duba wayarsa sai aka ga lamba ta sai aka kira ni to ni kuma nan ne sai na tura yaron nan na ce maza maza ka je da mashin ɗinsa da waye saboda an karya shi baya iya magana amma yana kallon mutane yace wallahi malam na kallo aka zo ana lalime ni ana laluma ta cikin masu kai ku matsa kai da Allah alhaji zo ta aina kake ne ana kaza kaza ana lalime ni ana lalime ni yace to hannuna a karye ya ce bakina ya bushe ba zan iya magana amma na kallo ce ina kallo suka tsame ni suka kwashe kudin nan tas mashin ɗinsa ne da muka ce a kawo masa nan masallaci a ajiye shi har yau yan uwa yan taimako fi sabilillahi hadari yanzu nan in kai hadari a nan kofar garin kai wallahi wanda za su sai makama yanda ka san duk kowa barawo ne ni abu ne yake bani mamaki eh ko ina wallahi azimin walar da na gwamnatin da mudin duk in gaya maka ba ga nan jiya na aka kama yaro a nan gurin yana zuwa yana mana satar takalma ma yaro ne dan unguwa kurin sun kafa group da shi da abokanansa kawai zuwa suke da sun ga takalmi mai kyau su dauka yaro ne musulmi bahaushe da wanda yake zuwa ke sa ya saci waya ya saci takalmi i anan ai sai kai mamaki sai ka dauka wai kowa wai barawo ne ni da abu ya faru yadda ka san kiransa ake yi mashin kana ajiyewa sai wani ya ɗauke shi waya a nan wannan waya zo ya yi sallah asuba sai yana ɗan zikiri yana gyangyaɗi ya jona musu waya wani ya zo yana salatin annabi a gefen sai ya janye ta ya gaba a nan din gidan wa'azin nan din da kake gani ko ni nan zan shigo ba gwada takalmi na nake shigowa ba ai ba zan bar shi ba nan ciki nake shigo ne saboda akwai miyagu na wani kayan liman a ba ɗauka kai na liman ɗin ma ba haifa ɗaukowa ba to duka wannan yan wana ina baku misali ne don mu gane wallahi ɗabi'unmu ne ba su da kyau ba inda ba za ka taɓa ba daga shugaban ƙasa harar masinja kar ka ɗauka a abin ba corruption ɗin abubuwa sun lalace shi sa ku tun da ba mu gyara halinmu ba to za mu sha wahala rashin gaskiya cin amana son zuciya ha'inci yaudara gashi nan komai da ka sani da mazan da matan zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas Allah ya ce bima kasabat aidin nas saboda abin da me mutane suke aikatawa da hannunsu shi yasa za mu yi ta wahala wasu ne sai su ja mana ka bi Allah ka yi salatin annabi ka yi duk abin da za ka yi wani ya je yanko maka musibar da dole sai ya jefa ka a ciki yes Allah ya gyara mana halinmu to kun ji wannan hadisin a kiyaye kada mutum ya je dabaru da hikimomi ya ci dukiyar wani duk wanda ya ci har dukiyar wani ya karɓi arzikin wani ko hakkin wani wallahi bashi ne kuma duniyar nan ba ta da yawa ba ta daɗewa musamman kai a kanka jiya muke karanta hadisi imamu turmizi ya faɗa manzo Allah ya ce amaru ummati ma baina sittina ila saba'in rayuwar al'ummata gaba ɗaya in ji annabi majoracin 'yan al'ummata ana kakkashe su ana ɗaukar rayuwarsu ne daga shekara sittin saba'in malamai masu fassara suka ce faƙalla man yi jawuzu zalika kaɗan ne suke wuce shekara saba'in suka yi kaza suna bayanin a cikin al'ummar gabaki ɗayanta wanda suka fi kowa yawan shekaru irinsu anas ne anas ɗan malik shekara ɗari da uku ana ganin ya daɗe ɗari da uku anas ɗan malik irinsu wanda aka yi ganin ma ya fi kowa wanda ake ma lissafin ya daɗe allah ya ba shi daɗewa irinsu salmanul farisi salmanul farisi shi kam salmanul farisi ya rayu ana cewa ya kai shekara ɗari biyu da hamsin ƙwarai kuwa kaga da yanzu ba ɗari biyu da hamsin ku da kanku na cewa inna lillahi to amma yanzu da za a baka ɗari biyu da hamsin ɗin kana so ka ji a ce za ka kai ɗari biyu da hamsin lami lafiya za ka ji kana so amma kai ka da kanka kasan ba za ka kai ba kenan ka san ajalin ka yana kusa kuma za ta ƙare wallahi tallahi za ta ƙare tas ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da hamsin akwai wanda ya rayu 120 a cikinsu sahabbai hassan bin sabit hassan ibn sabit ya yi shekara 120 wannan fa su ne fa a al'ummar annabin gaba ɗaya ake buga misalin wai sun daɗe 120 shekara 60 a cikin jahiliya shekara 60 a cikin musulunci yanzu fa harka ce ana maganan wai 100 duba 100 ɗin nan kuma Allah da hikimarsa akar makalla ko duniya ce zai baka ko sai ka ga galiban ya fi baka duniyar nan ka haura shekara arba'in hamsin a nan ne za a baka duniya to duniyar ga baki ɗaya da za a baka wallahi ba lallai ba ne ka shekara ashirin ko talatin kana cinta duk wanda ya kai shekara saba'in akwai abubuwa da da yawa da yana gani sai ya haƙura da su Allah nake gaya maka ba abin da kowa yake ci za ka ci ba kai shekara arba'in arba'in da biyar hamsin sittin ɗin akwai abubuwan da kana zuwa wajen likita da ce malam ka haƙuri da cin kaza da Allah lokacin ka ya ƙure kana kallo kana so yanzu yadda yaro ɗan shekara ashirin da biyar ɗan shekara sha bakwai sha takwas zai tsaya ya daki nama duka na hakika ya ci shi ya sha zaƙi ya more kai baka isa ba ɗan shekara arba'in ka ci mana wallahi sai dai a kai ka a makara a asibiti ga kaza nan kana ganin ta ba za ta ciwo ba sai a ce karka ci nama da yawa ga kitse ga maiko kana ganin sai a ce ka hakura ka rinka cin zogale su ta danna maka ganye dan bala'i kamar dabba ba haka bane duk duk yanzu duk duk wanda ya kai shekara arba'in da wani abu da sauransu ko ya gaya muku ko bai gaya muku ba ganye ake ta ci Allah mai maganin mutane duk an haɗa mu muna ta ɗiban ganyaye sai a ce ai ganye lafiya ganyen nan bai da ɗanɗano bai da test ganyen salad nan ba da ɗanɗano haka za ka yi tana niƙasa sai a ce ai lafiya kenan dan a nuna maka ba wani abu permanent zogalen nan haka za ka yi ta ɗiba sai yadda ka san akuya tana cin sa wallahi haka za ka ci shi kuma shi ne zaman lafiya amma yaro karami sai a zuba masa ruwan siga sai shanye ta guje zauna lafiya kai ba yaro karami zai ci dan wake sai ya rinka tsamarsa a cikin mai sai ya sa kitse a gaba yana hammuda kai ba ka isa lokaci ne yanzu kai ka isa ka ci kitse yanzu kai ka haƙura ka dina ko a wani matashi ga murmura ta danne kana wannan so ku rinka gane irin wannan abun don ku huta kawai mutum ya kokari ya amfani da lokacinsa ya bi Allah in duniya ce Allah baka kamar zama ka ci dan abin da ya baka kawai ka bi Allah shine zama in an taɓa maka wannan lissafin ba wani abu mai daɗi a ciki wallahi Allah nake ga maka ba wani abu mai daɗi kuma ka tambaye su wa suke jin daɗin su gaya maka daɗin ka ɗaya kai zikiri kai salatin annabi ka tuna Allah kurum sai ka samu raha kalbiya natsuwa amma dai sai an tafi a shirya ko ba a shirya ba Allah ka ba mu nisan kwana mai amfani ka ba mu dacewa to sai hadisin da malam ya karanta mana jiya hadisin Abdullah bin Abi Aufa anna rajulan aqama sil'atan fi suqi wani ne yazo yana da kadara kaya a kasuwa fa halafa fiha yayi tarantsuwa yace laqad uta biha ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين kaya ne yake sayarwa sai ya zo ya daga kayan yana sayarwa wallahi tallahi a dubu biyar nima nima na sayi wannan ka dora mun wani abu ka san ana yi wallahi tallahi hadarin uwa a dubu biyar na karɓi wannan kuma wallahi ashe ba haka bane kayan na a dubu uku da ɗari biyu suke a hannunsa to duk wanda ka zo zaka sai kaya a wajen sai yayi maka rantsuwa ya ce wallahi tallahi a kaza ya same shi malam ai zaka saya kuma musamman masu sufar addini an fi su cutar da su da kaje da sufar ustaz ustaz ne kai yanzu za su yanka ka lemo na je na saya a wani shago sai sai wani yaro ya ce yake ce min wai wai nawa zaka saya na ce kai lemon sai ka rago ne da zamu yi ciniki lemo fa lemo da ka sani irin na abu nan wai nawa zaka saya mana an ganni ustaz na ce ana san kudin sa ya loda kudi a kai dama haka ake a garin nan ana maka ciniki ne da motarka ana maka ciniki da rigarka idan a galabaice ka zo to ba za a sa ma farashi mai ba amma wallahi in ka zo da dan ni'ima ni'ima wallahi sai sun dora maka ayaba ana sai da ita 150 in ka tsaya a mota ka ce kai mai ayaba kawo nawa ne sai ce alaji ɗari biyar ne amma ɗari da hamsin ce saboda ya san ba za ka ɓata lokaci ba za ka ce ka za ka ce kai da Allah karɓi ɗari hudu kaga ya gama da kai haka ake yi yi mana ha wannan ni da ku ne duk ba mu ne masu shagunan ba shi yasa na gaya muku magana ka ne ta tsazo kowa idan ka taɓa shi a babinsa akwai barna da ta'adi to wannan bawan Allah a zamanin annabi fa ya tashi yana rantsuwa wallahi wannan kayan kaza ne ashe dan ya afka shi dan uwansa musulmi ne isaya yanda yake so yana sai da yadi a yana sai da sabulu a yana sai da kaya wallahi kaza ne nima kuna ciniki nima a kaza na karba to kai yanzu ka isa ka rage ya rantse maka ya ce wallahi a dubu biyar shi ma ya tsara kuma yana neman ka dora mai kaga sai ka ce mai dubu biyar da ɗari biyar dubu biyar da ɗari uku kaga wannan rantsuwar ta sa ka sai kayan ka aminta ai ita rantsuwa takan sa ka aminta da mutum ne ai duk wanda ya rantse maka ai ya gama da kai ai to haka mutumin nan ya saya shine Allah ya saukar da yar innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila sukan yi rantsuwa dan su karbi wani tamani da bai kai ya kawo ba na duniya to ba su da rabo a lahira kaga ashe mutum zai je bude shago yana ta kasuwanci ya zo ya mutu bai da rabo a lahira yanzu wannan hadisan bai kamata a je kantin kwari ana karantar da su ba bai kamata a je singa ana karantar da su ba bai kamata a je kasuwar sabon gari ana karantar da su ba bai kamata a rinka wa'azi wa 'yan kasuwanmu ba me na rantsuwa kana sai da kayanka a shari'ar musulunci in ka sai kaya naira dubu biyar a shari'a sai ka zo ka kasa a kasuwa kana so a siya shi mai sayan kaya ba shi da hakkin ya tambaye ka a nawa ka saya ba shi da hakki kwarai kuwa ba shi da hakki kamar mutum ya zo zai sayi rediyo a gurinka yanzu kai malam gaya mun gaskiya a nawa yake a wajen kan dora maka wani abu a bai da hakki sai ka ce in za ka saya ka saya kaya na dubu bakwai ne ɗari biyar ko ka san nawa na sara ko baka sani ba in za ka saya ka saya in ba za ka saya ba ka gaba to wani ɗin a hakan wai dan ka siya sai ce kaga malam ka daina dogon abu nan ni kaina wannan rediyo a sare ma dubu takwas da ɗari uku take a hannuna so in na maka sauki ka karɓe ta a dubu takwas da ɗari biyar kuma ƙarya yake yi a dubu biyar isare ta me wani zai zai sa ka a gaba sai ka faɗa to idan ka zo a shari'a ka sai kaya dubu biyar ka ce dubu goma ne inda wani zai zo ya siya a dubu goma ba ka da laifi illa kawai za a ce watakila ka tsananta amma ba ka da laifi ba a ƙayyade maka riba ba ba ka da laifi halal ka ci amma ya zo ya sa ka kai rantsuwa akan abin da ba haka yake ba so shi kansa kasuwancin mutum akwai bukatar ya je gurin malamai a koya masa kitabul buyu'a ya gane yaya ake harkar saye da sayarwa ku fahimci wannan zan iya sayan wuri in sai fili na naira dubu ɗari bakwai da hamsin yanayi ya zo ya juya in sai da shi miliyan biyar ba wanda zai tambaye ka ba wanda zai ce ka yi laifi amma sai wani ya zo ya ce kai malam filin nan a nawa yake a wajenka sai ka ce to ni ma dai miliyan hudu da rabi yake a wajena kuma ka rantse masa na farko ka yi ƙarya ga kuma rantsuwa to wannan ɗin ya sababa maka fushin Allah Allah sa kuna ganewa wannan hadisin kenan sai kuma hadisin duka jiya mun karanta su ibnu abi mulaika wasu mutane ne mata ne guda biyu an namra atani kanata takhrizani fi baitin aw fi alhujrati fa kharajat ihdahuma وقد أنفذ بإشفى في كفها فادأت على الأخرى فرفع إلى ابن عباس إلى ابن عباس فقال ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لو يؤتى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموال قوم وأموالهم وأموالهم كي ذكروها بالله ذكروها بالله وقرأوا عليها إن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا حظوا كرشن آية ابن أبي مليكة عبد الله كينا ya ce wasu mata guda biyu hafiz ibn hajar ya ce ba a faɗi sunansu ba kana ta takhrizani sun kasance suna yin saƙa ko ɗinki suna yin takalmi ne na kofi ko kuma kayan ɗinke-ɗinke dai haka da sauransu in an ce takhrizani daga alkhars ko abinda za a ɗinka ko saƙa misali duk yana iya ɗauka fi baitin a wani gida a fil hujrati ko kuma wato a wani ɗaki ko dai a gida ne ko a wani ɗaki wannan shakkan mai riwaya ne wasu suka ce fi baitin wa fil hujrati a cikin gida ne kuma a gidan a cikin ɗaki suke wannan suke suke wannan aikin fakharajat ihdahuma ɗaya daga cikin matan nan guda biyu sai ta fita daga gidan ko kuma daga ɗakin da take sakar kenan ko dai daga gidan ko daga ɗakin waƙad unfiza bi ishfai haka ne ko? ok bi ishfa ok to ok ba e bi ishfa ne haka ne e bi tarkin ba bi ishfan ba fi kafi hafar da'at alal ukhra wato aka yi mata rauni a tafinta a tafin hannunta sai sai aka kai kara gurin abdullahi ibn abbas wato ina abin saɗan kamar allurar ko wani abu da haka yi ji mata ciwo alatul kharzi ɗin kenan sai labari ya zo gurin abdullahi bin abbas aka kai ƙara farufi'a ba a faɗi ya kai ƙaran ba ila ibn Abbas Abdullahi bin Abbas yake cewa da'awa aka yi ɗaya ce ta yi da'awa cewa wance ce ta yi mun ɗaya ta yi mun eh sai ce to in fa za a kyale mutane da abin da suke da'awa law yu'tan nasu bi da'awahum ma'ana bi mujarrad ikhbarihim an luzumi haqqin lahum wani yayi da'awar ya ce wani yana da haƙƙi ina da haƙƙi akan wani kowa ne ya zalunce ni ko na makamancin wannan to la dhahaba dima'u qaumin wa amwalihim da jinin mutane da dukiyar mutane ya tafi haka a banza ba tare da bibiya ba ma'ana anna da'awa bi mujarradiha idza qubilat fala farqa fiha bayna ad-dima'i wal amwali wa ghayriha idan da za a kyale mutane wane ce wane yayi mun kaza wane ce yayi mun wani kaza alkali ya ce to kai ka je ka biya kamar yanzu wani ya zo ya ganka da mota ce wannan mota ta ne sai alkali ya ce kai ba shi motarsa yi amfani da ƙarfi ko ne ya ce ai ina bin wani naira dubu kaza sai a ce a bayar to lalle wasu za su tafi da dukiyar wasu yanzu abin da yake faruwa idan mutum attajiri ne ya mutu in an ga 'ya'yansa ba su da lissafi ba su da tsari wallahi al'azimu malam abokanai ne suke zuwa da mutane sai mutum ya zo ya zauna ya ce ina bin ubanku kuɗi haka ake kun gane bayani na idan mutum ya mutu mai dan wani abin hali ne hannu kurin sai wasu su shirya takaddu na ƙarya ko su shirya magana da wani ko cikin aminansa ko cikin abokanansa sai a zo a ce ai muna bin alaji dubu miliyan kaza ko dubu kaza su 'ya'yansa suna cikin gigitar mutuwa ko wataƙila ba wayayyu masu bincike a ciki shi kenan sai a ce to a biya yanzu business ɗin da ake kenan kuma za su iya zuwa su haɗa baki da alƙali fa za su iya zuwa su haɗa baki da lauya fa na ƙarya fa za su iya zuwa su haɗa group fa ka mutu a zo a ce ana bin ka kuɗi su yanki wasu miliyoyi musamman iya maikonka iya abin da za su tatse ka rashin tsoron Allah ya kai da mutum ya mutu ka yi da'awar kana bin sa kuɗi iyalinsa magada su ɗauki kuɗi cikin gado su baka saboda ka je ka ji daɗi a rayuwarka ka ji wata musibar ko da takardar ko ai kaji wani yake bi bashi da takarda da komai da sa hannu da komai da komai da shaidu aka je kotu ya ɗauko lauya sai ya ce ai shi bai ma san da wannan takardar ba gaba ɗaya ba yanzu kaga za a kawo rikicin zai dawo kan ita takardar tukunna sai a yi shekara biyu uku ana rikici akan wannan takardar yaya aka yi ta tukunna an shekara biyu uku kana bin hakkinka naira miliyan kaza ba a ma zo magana hakkin ba tukun takardar ma tukunna shaida ɗin da za ka bayar da takarda da sa hannu sai mutum ya ce shi fa bai san da wannan takardar ba kuma ya ɗauki lauya ya biya shi kuɗi akan wannan magana wani ya ce malam duk abin da ya shafi harkar kotu in dai dukiya ce kuɗi ne ko na abu in dai aka ce an je kotu to ka haƙura kawai saboda wallahi sai a ɗebi shekaru ana rikici wani yana bin kuɗi kuɗi yake bi tabbas yana bin kuɗi ya kai shi gurin 'yan sanda aka je aka samu wanda ake bin kuɗin wanda ake bi kuɗi yanzu an kai shi gurin jami'an tsaro shi ya fi ka gata kai mai bin kuɗin zama ake a ofis a ce to kai yanzu ya za a yi me za ka ba mu daga maka kafa za mu takura shi sai a zo a yi lissafi su nawa za ka ba su jami'an tsaron shi kansa alƙalin da zai shari'a nawa za ka bashi a ciki idan ana binka naira miliyan ashirin wallahi kashe mu raba ake sai a ce duk lokacin da ka kawo naira miliyan ɗaya to dubu ɗari biyar ta muce ko dubu ɗari hudu iya wauta ka iya da za su cuce ka wannan abin ina faɗa ne a lasifika nake faɗa in karya ne wani ya karyata abin da ake yi kenan a ƙasar nan so kana bin mutum kuɗi sai a je a kashe mu raba wani da kansa ya kira ne yake gaya ce wallahi malam kuɗi ne nake bin mutum ya karya ne a kasuwanci na kai shi gurin jami'an tsaro suka ce wai kuɗin wai ba zai kawo min ba saboda zai iya yin karya ya kawo sai an kai police station DPO ya sa hannu ya ce wallahi malam sai je kai dubu ɗari biyar sai an ta zuwa sau biyar shida bakwai ya ce DPO bai zo ba ba ya ce daga ƙarshe ma da na je ni zan karɓi kuɗin na ce yau ku sai an bani kuɗi na a cikin kuɗin sai DPO ya ce da Allah kai hakuri na rance wasu a ciki DPO ga 10% yi duk wannan fa babu shi a constitution wannan 10% din to abin da ake kenan shi yasa muke cikin wahala wani zai zagi shugaban kasa ko ya zagi gwamna ko ya zagi wane ne duk gashi nan dai tarkace haka wahala rashin gaskiya so yanzu ka ɗauki mutum ma bashi ka bashi kawai yake biya ka gwanda kai Allah isa kanka ce ma hada kiyama wallahi tallahi ma kuma ka sauki wallahi alazim ba lalle su biya ka ba dan sandan da zai zo ya kama shi shi zai zo shi zai zo ya ce to kai sai ka tafi ba sai su sake shi kai kana gadara ai na kai an daure shi na kai an daure shi kuɗi nake bin sa ya ki biya na kana zagayawa a danja wata sai gashi a bayan babur tantanin sun sake shi ka gudu ko ka ba da sammaci za a kama wani a tura takarda a je a kamo shi wanda ka je ka kai sammacin wanda ka je kai masa magana zai sa a je a gabanan shi zai nemi lamba wayan mutumin me za ka ba mu ka gudu za mu zo za mu kawo takarda sammaci ka gudu kawai in mun zo za mu ce ba mu gan ka ba abin da ake kenan bai haƙuri Allah gyara halin mu ya ce ladda'a dima'u wannan menene nasun amwala qaumin ko wa dima'ahum da wasu za su yi da'awar dukiyar ko kuma jinin wasu ya ce to wannan matar da ya ku tunatar da ita Allah wannan abin da ta faɗa ta yi da'awa haka ne ku fa tunatar da ita fa zakkiruha ku tunatar da ita kuma ku karanta mata ayan nan ba ni sunan shi innal ladhina yashruna bi ayati llahi wa aymanihim samanan ƙalilan idan ba ta da hujja to akwai matsala kuma tana da shi to ta faɗa kuma duk abin da dai za ta ji tsoron Allah shi kenan fatarafat aka tunatar da ita sai ta yi furuci ta ce ita ɗayar kenan ta ce ita ce ta yi rauni wa 'yar uwarta tabbas shine yace al-yaminu yace annabi yace al-yaminu alal mudda'i mudda'a alaihi wal yaminu ala man ankarku eh haka ne al-yaminu alal mudda'i alaihi al-mudda'a alaihi rantsuwa tana kan wanda aka yi da'awa a kansa idan babu hujja to sai a ce mutum ya rantsa in an samu nukuli kenan mutum yaki Allah kiyaye mu wannan ku duba kai Allah sauke wannan ku duba wannan fa a zamanin su Abdullahi bin Abbas tun lokaci mai tsarki ake wannan wani zai iya yi wa wani abu ya ce bai yi ba a ta rikici to ballantana yanzu yanzu za ka zo mutum gida ya same ka yana cikin rimi-rimi yana wahala don Allah wani ina neman a taimaka mu wallahi kai nake da shi kuma ni na san cewa kai mai mun ne wallahi mai taimako ne kaza kaza kaza da sauransu a taimaka mana eh shine mutum ya rantsuwa ya kalmar sabr ne an kulla alaka shi mana akan ce sabr abu mai daci ya rantse akan ƙarya ba daidai ba ka ɗauki hakkin ka bashi wallahi idan ka zo karɓan hakkin naka sai ka zama abokin gaba da shi wallahi nake gaya mu wani nan ya zo ya same mu a masallaci wata rana juma'a an nemi taimako ya zo ɗan uwa ne muna tare shi sharkaf ina zubar da hawa yana cikin bala'i a taimaka masa kaza na ce to kaga wannan taimakon nan wallahi tallahi za mu sayi omo muna da aiki kaza muna da kaza muna da kaza muna da kaza kuɗin masallaci ce wallahi tallahi malam a taimaka min da dubu goma ranar kaza zan dawo da ita na ce kuɗin fa mutane ne naira ashirin naira goma mutane ne hakkin mutane ne a rufa mun asiri na ce malam usman a bashi aka rubuta kada ina malam usman yana na shaida ne har yau in ya zo masallacin ma ya zauna a bayan filaye da ba za ma a gan hango shi ba dan uwa ne ga sallah ga ibada ya cinye kudin ya ci kudin ashirin goma mutane za ka iya biyan wannan kudin in ka je wajen Allah aka jera maka wanda suka bada naira ashirin naira goma su mutum ya zo masallaci ya bada naira ashirin naira goma ka je ka zauna ka cinye wannan kuɗin za ka iya amma rantsuwa Allah annabi ya zo yana yi to kaga shi ma ya rantse din mun yarda da shi ya cuci mutane haka abun yake in kun ga ina faɗan magana kawai ku haƙura ku ku saurare ni Allah nake ga muku na'am eh
sai muka ce a ɗauki kuɗin a bashi haɗa shi da ɗan agaji har da umar eh na cino na cino kwarai kwarai kuwa aka je ba gurbin kuɗin motar sai ce a bashi kuɗin motar a kaza a kaza a kaza ayi aka suke yan fi sabi da layin masallaci ba mutum ne ya tashi yana karkarwa yana rawar jiki bai da lafiya matafiyi ne shi yana cin wahala yana kaɗa murya muka sa aka tara mai kuɗi na mun ka'ida mu ana mun tara muka taimako in dai tafiya za ka yi wallahi sai na sa an kai ka tasha man to man zan haɗa ka da ɗan hizba ne ya riƙe kuɗi a aljihu ya je ya sa ka a mota ya ba wa 'yan union kuɗi wannan shine ka'idar mu a nan muka haɗa wa mutumin nan ɗan taimakonsa mutane suka ba da goma ashirin talatin aka haɗa mana wallahi a hanya da aka zo aka tafi sai yake magana wa ɗan hizba ya ce to kai ya za a yi yaya za a yi ne aka je har aka sashi a mota a mari da yawata eh an sa shi a mota ba na sa aka kai shi aka sa shi a mota an biya kuɗin motar da komai a mariri aka ce ga direba na in ya sauka shi kenan a bashi kuɗin a garin wallahi gudu a imana daga maririn ya dira shi yasa in kun ga mutum ya tashi yana neman taimako a masallaci in kun ga ba mu yi magana ba, kar ku ɗauka rashin tausayi ne mu muna jin nauyin mu sa ku taimaka din kuma ƙarya yake ko satin can da ya wuce wani mutum ya zo da ƙazanta wai ya musulunta wai shi wai wai wai wai ko jacob ko wane ne ya musulunta a nan kai ya zo din gurin muka yi bayani aka yi Allahu akbar Allahu akbar dan uwa ya musulunta tara mai taimako ana gama wani yazo ya ce wallahi shekaran jiya a masallacin mu yayi magariba ya musulunta yanzu wani musuluntar sa ta kaza kenan wani ma yazo ya ce a ai daga kurna ma na ganshi ya musulunta yanzu inda ya zo mun ce ya musulunta mun kore shi ko mun ce ba ma shi ko ko ba sai ku ce ai ba a tausaya ba ana cikin abun nan a taimakawa to akwai abubuwa mana duka wannan yau karatun nan namu yana bayani ne akan halayenmu marasa kyau so in za ka zagi wani na gaba da kai to ka duba kanka ta ji ko in za ka zagi wani ya ci kudin gwamnati ko sanata ne ko gwamna ne ko wane ne ko wane ne ko wane ne to kai kuma ka tuno kai ma yaya kake kai subhanakallahumma wa bihamdika eh ka ji ko eh to mana adamu ya riga shi rike ya kwace da kyau wallahi mana ana buɗa ciki sai ga su tawo ga kofi ya sha ya la ilaha a illallah gaban mutane cikin masallaci malam kaji a masallacin ɗorayi wannan a gabansa aka yi mutum ne ya tashi dattijo kamar dattijo yana rawar jiki ya rungume filin masallaci zai faɗi yana neman taimako a taimaka ya ce gashi nan kuɗin magi na cefanen gidajen suka haɗa masa ashirin talatin goma ɗari da hamsin aka haɗa masa kuɗi da aka haɗa masa kuɗi sai aka akwai wata leda a gefenta wani ɗan uwa shi ma yana zuwa nan sallah ya rasu sai ya kai farmaki ya ce bari dai ya ga ledar mutumin nan wallahi tare suka yi kokawa da shi wannan mai karkaduwar jiki yana neman taimako sai gashi ana kokawar karɓar ledar da izo da ita nan fa an tara mai kuɗi za a bashi mala ana buɗewa sai ga kwalbar giya da kofi a ciki kwalbar giya ya sha giyan ya rage wannan giyar ita ya sha yake rawar jikin kuma ya zo masallaci ya ce a taimaka yanzu da a masallacin watakila limamin masallaci ko wani ya ce a rabu da shi kai zauna da Allah sai wani ce ka gani ba Allah ba a aiki da abin annabi annabi taimako yake bayarwa annabi duk wanda ya zo yana taimakonsa haka za a faɗa ka san akwai yan ta'aliki a bayan masallaci akwai su ana ta wa'azi ba a aiki da shi yanzu misalin mutum ya tashi ba da lafiya bawan Allah yana neman taimako ka duba wannan rashin imani to kaji kwalbar giya aka samu ta stawud a ciki da kofinsa matsiyaci in ka bashi kuɗin ma zuwa zai sha giyar wato ka fahimci mutane ma wani ilimi ne wallahi ba cewa muka yi kar a bada taimako ba ai muna muku wa'azi mu ce ku ji tsoron Allah ku bada taimako in abin da ya tabbata na gaskiya ne a bada taimako amma kuma mutum ya zo ya maida wannan abun sana'a yana cutar mutane ai bai kamata a kyale shi ba wallahi kuma ba taimakon shi bane wallahi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh